أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون هو الذي جعل لكم الليل لباسا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالسفر أكراكم نجيا منافقون wannan aya mai girma mai albarka wata Allah ke cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة شيخ رضي الله عنه زي جاي من يتأكي زما ولي الله yace wa miftahu hada kullum mabudin da ke sa ka samu walittaka ƙaramar lamba da babban lamba huwa takawa shine jin tsoron Allah at-taqwa tsoron Allah miftahu jami'il matalib lil abd shi ke bude wa bawa duk abin da yake nema ga Allah kama yuli alaina alquran yadda qur'ani ke gaya mana cewa duk bukata idan ta yi nauyi to maganin ta tsoron Allah fa innal abda shi bawa in kana talib ilmin idan yana neman ilimi ne yana makaranta yana so ya samu ilimi والله يقول الله نتوى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فتزورن الله sai Allah ya zama malaminku dan Allah masa da komi ne aw taliba wilaya akwai wanda yake shi ya samu ilimin yanzu abin da yake nema ya samu walittaka ya ya zama waliyin Allah to ga aya ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ka sani waliyan Allah ba tsoro da bakin ciki gare su har abada su wane ne allazina amanu wa kanu yattaqun masu imani waɗanda ke tsoron Allah akwai wanda shi ba ilimi ya damu ba da shi ba ba samun wani taka ba a shi abin da bai so a je lahira ya shiga wuta shi aljanna yake so to aljanna wa'iddan lil muttaqin Allah ya ce an tanade ta dan masu tsoron Allah aw taliban najati minan nar akwai na hudu shi kuma abin da yake so ya tsira dai daga wuta don a kada a raya kan dai abin ya shiga wuta to shi kuma Allah na ce mai kun manunan tilladina taqaw za mu tsere da masu tsoron Allah sannan ya ce wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatmun maqdiya kowa zai shiga wuta dole ne to amma za a tsere da mai tsoron Allah sami'a hadha yahudiyyun wani mai yahudi ya ji wannan aya sai ta in kana haza haƙƙan idan dai cewa kowa sai ya shiga wuta fa na hannu wal muslimu na sawa da mu da musulmi mun da yake ashe kuma ta za a shiga kullu na finna mu duk yan wuta ne qala lahu alimun wani malami da bai bari ta kwana sai ya ce a ai Allah da an da ya ce wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa zai shiga wuta wancan gaba sai Allah ce kun manuna jilladi nan ta kau wayanda ke tsoron Allah sai mu tsere da su mu hana su fadawa wutar na hannu yana jinan ta kawa mu tsoron Allah zai tsere da mu daga fadawa wuta wa an tun ta kauna finna ku ko za ku da goma a wuta ba'arfa bai hude sai ya gano alfarka bainahuma bambanci tsakaninsu da masu imani don haka annajatu minan nar ira daga wuta inna ma tunaru bit taqwa ana samun ta idan an ji tsoron Allah ya ku bayan Allah mu rika jin tsoron Allah akwai na biyar aw kana al-abdu lahu a'da akwai bawan da yake yana da makiya da na bayyana da na koyi yaki tura suna kulla mai makirci duk inda aka ga za a ɗauki takardu ne a bashi aiki sai a je a kai shi ƙara daga nan a soke shi a yi mai zagon ƙasa sai Allah ce in tasbiru wa tattabu la yadarkum kaydum shay'a idan kuna tsoron Allah idan kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah makircin makiya bai cutar ku aw talibal uquba akwai wanda ke son makoma mai kyau to Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin karshe mai kyau na masu tsoron Allah ne aw kana al-abdu fi shada'ida akwai bawan da yake ya shiga matsaloli da tsan da tsanance tsanance masu yawa yuhibbu al-faraj minha yana son Allah ya fitar da shi daga cikin matsala to gashi ka gaya mai Allah ya ce magani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wanda ke jin tsoron Allah Allah zai ba shi mafita wa yarzuqu kuma sai ya ba shi arziki min haythu la yahtasib ta inda bai zato an wara da taisir akwai wanda shi ko a duniya sauƙi yake bida fi umurihi a lamarin shi wajen bida aure a samu sauƙi wajen bida wajen zama a samu sauƙi wajen abincin rayuwa a samu sauƙi to mai bida sauƙi kama aradna jami'an yadda muke so gaba ɗaya to sai ka ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda ke tsoron Allah Allah zai ba shi sauƙi a cikin lamuran shi. Akwai na ta wanda yake aradar bushara fi duniya wal akhira. Shi yana neman bushara ne a duniya da lahira cewa shi mai arziki ne. To Allah na ce mu masu tsoron Allah da humar bushara bil hayati duniya wa fil akhira. Albishir ya tabbata ga masu tsoron Allah a duniya da lahira. Akwai na goma. aw arada mahabbatan Allah abu wanda yake shi ko soyayya Allah yake so ya samu ya zama dai Allah na so ne to Allah na gaya mai inna Allah yuhibbul muttaqin Allah na Allah na son masu tsoron Allah aw aradal kalam akwai wanda yake kuma girma yake so ya samu a wajen Allah na shaɗan kenan to shi kuma ka ce mai inna akramakum inda Allah atqakum mafi girman ku a wajen Allah wanda yake kowa tsoron Allah hada wannan iftahu matalibina jami'an shine mabudin dukkan abin da muke nema ga Allah a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisi yana cewa inna lillahi ibadan laysu bi anbiya wala shuhada Allah na da wasu bayi a duniya su ba annabawa bane ko su ba shahidai ba amma yagmituhumul anbiya wa shuhada annabawa ma da shahidai na gurin abinda Allah ya ba su lima garihim min al-haq saboda matsayinsu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala aw li qurbihim min al-haq ko kuma saboda kusancin da suka samu a wajen Allah qala lahu a'rabiyun sai wani balarabin daji yace sifhum lana ya rasulullah manzo Allah bi sifanta muna wanda ke samun kusanci a gobe kiyama a wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace nasun min abna'in nas wasu mutane ne da suka fito daga wasu mutane sun haɗu saboda Allah ba don zumunta ba ba don wata dukiya da za a raba ba sun haɗu ne saboda girman zakin Allah ta'ala idan kuna son ku gano su ya ta jana suna billah wa ya ta zawaruna billah wa ya ta bazaluna billah suna zama saboda juna don Allah suna yawaita ziyarar juna saboda Allah suna kyauta tsakankanin su saboda Allah humul ladina humul amru inda ma yahzanun nas sune wa'anda Allah ya yi alƙawari zai ba aminci sadda kowa ke cikin bakin ciki almutahabbuna billah almutahabbuna billah mun saboda hum manabir min nur shehu yace masu son juna saboda Allah ku saurare ni da kyau ni ke magana masu son juna saboda Allah za a aza musu wasu mimbarora na haske a ranar tashin kiyama wa yuzalluna tahta zillil arsh za a sa su cikin inuwar al'arsh yawma la zilla illa zilla ranar da ba inuwa sai ta Allah wa zillul arshi shi kuma inuwar al'arshi in ji shehu shehu radiyallahu anhu zai kara mana wani ilimi mai tsada yace ita ita irin al'arshi yastazillu tahta wa sab'atun mutum bakwai suke shan inuwa al'arshi Allah ya sa muna cikin wayannan mutum bakwai na farko al-imamul adil shugaba adili wanda ya samu shugabanci ya yi adalci a mulkin sa zai sha inuwa al'arshi والشاب الذي نشأ في عبادة الله da saurayin da ya tashi a cikin bin Allah ya yi tashi mai kyau ya yi tashi na ibada to shi ma zai samu ilmin al'ashi wal mutahabbani fillah da masu son juna saboda Allah wa rajulun da mutumin da yake qalbuhu mu'allaqun bil masjid zuciyar shi kullum tana rataye da masallaci idan kharaja minhu idan ya fito bai da nutsuwa hatta yarja ilayhi sai ya dawo warajulun na biyar mutumin da yake da ato imratun wata mata ta gayyace shi za ta mansibin wa jama'a mamuciyar matsayi da kyau ta ce zo ya sadu da ita faƙala ni a harfullah ya ce ni ina tsoron Allah na shidda rajulun zakarallah mutumin da ya ambaci Allah hali shi kadai yana ta tuna Allah fa fata ainahu bidumu sai idanunsu suka cika da hawaye wannan zai sha idon al'arshi na bakwai na ƙarshe rajulun mutumin da yake ta saddaka bi sadaqatin ya yi sadaka da wata sadaka fa akhfaha ya ɓoye ta hatta la ta'lama shimaluhu ma tasaddaqa bihi yaminuhu an hagun shi bata san abin da dama ta baya ta bayan ba so radiyallahu anhu ya fassara wannan mutum ya ce abin da ake nufi kan kyautar da hagu ba ta san abin da dama ta bayar ba ka ba mutum alkhairin da bai san abin da kake nufi ba ma'ana mutum ya ranta maka naira ɗari bakwai ranar biya sai ka sunguma mai naira dubu yana bi ɗan canji sai ka ce a wuce ka ka biya shi ɗari bakwai kuma har ka mai sadakar da hagunka bai san ka bayan ba ko kuma ya ma aikin ƙwadago sai ta tuni mai gida ɗari takwas za a bar in gama aikin sai ka miƙa mai yana dubu ko ɗari biyu ta mishe kuma ita ce sadakar da haguma ba ta san dama ta bayan ba kai mala'ikun ma da ke dama da hagu sai an je lahira Allah ya ce musu ya yi sadakar da kuma kusan ya yi ba ma'ana idan canji ya rage to ka riƙa bamma wanda ka aika ana samun irin al'arshi a cikin wannan kyauta wannan su ne mutum bakwai wanda Allah zai musu inuwa ranar da ba inuwa sai inuwar shi a yi sama hadhihi al-hasan abin da duk ya koyi na ɗabi'u sauƙi al-mahabbatu billah ka so dan uwanka saboda Allah al-mar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so wa anta ma'a man ahbabta kai ma Allah zai tare kai tare da wanda kake so awliyaullah su waliyan Allah da kake gani a duniya laysu bi qabilatin ba wata kabila ce da ake ce ma waliyan Allah ba a ce larabawa da amurka da madina su ɗaya waliyai kaga da mun haushi mu najeriya a ce larabawa ɗaya waliyai kaga duk ba haushi ya bari to Allah ya sa ba kabila ba ce wala jinsin sannan waliyai ba wani jinsi ne da za a ce sai jinsi yan afirka su a waliyai ko yan gabas ta tsakiya innama kullu man ahabba Allah wa ta'ahu duk wanda ya so Allah ya bi Allah to shi ake ce ma waliyin Allah da wani zai tare ka bisa hanya kai malam wa ake ce ma waliyin Allah sai ka ce waliyin Allah wanda ke son Allah yake bin Allah wannan ya dafu fi hada yana cikin waliyan Allah Salman Farisi suna fira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana sai yana ma annabi ba'a yana ce ma annabi alhamdulillahi alladhi ma ja'ala al-amra bihi mun gode ma Allah da yasa shari'a ba har muka take ba ya rasulullahi law kana al-amru bi yadika da kai ke raba kyauta yadda kake so la ja'altahu li abi zalimin wa abi lahab da kafin kowa ya samu sai abu talib da abu lahab yan uwanka sun samu walakin lamma kana al-amru bi yadillah amma da yake abin hannun Allah yake alamin Farisa ni na fito daga ƙasar Iran ita ake ce ma Farisa wasu hai shi kuma su hai hukumi minar Rum ya fito daga ƙasar Italiya Turawa wa Bilal malam Bilal minar Habasha ya fito daga ƙasar Habasha Ethiopia to sai ga ya da ɗan Ethiopia da ɗan Iran da ɗan Italiya bature shamanna hada tiba mun ji kamshin wannan turare alfa'iha mai ka- mai tashin kanshi Allah ne habba minka wanda kanshin daga gare ka ya fito sai muka ji shi wani fi ma'anuhu abna'u ammika amma yan uwan babanka sai aka sa musu mura ba su ji wannan kanshi naka ba alhamdulillah mun gode ma Allah da Allah ya shirye mu hada dalilu wannan dalili ne ala annal amra bi lillah abun hannun Allah yake Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa la tabdila ba canji da kalimatin la da kalmomin Allah ai la furfal mawa'idihi ba a samun sabani ga alƙawarin Allah zalika shiga aljanna huwa al-fawzul azim shine rabo mafi girma sa'alur rasula sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an hadhihi bushra menene wannan bushara Allah ya ce lahumul bushra fil hayati dunya wa bil akhirah wata irin bushara ce wanda yayi wan annabi wannan tambaya shine Abu Darda radiyallahu anhu sai manzo Allah ya ce musatin nubuwa annabta ta wuce wa lam tabqa illa al mubashsharat ba abin da ya rage sai mafarkai na albishir sai suka ce wa wal mubashirat menene masu yin albishir ga mutum ya rasulullah annabi ya ce ar-ru'ya salihah mafarki na kwarai yara har rajul salih wanda mutumin kwarai zai yi mafarki linafsihi ya ga gaya cikin aljanna aw quranahu ko a yau farki ya shiga aljanna wa ruya mafarki abun abu ne mai girma juz'un wani juz'i ne min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa juz'i 46 an aga annabta to mafarki ɗaya ne daga cikin 46 din nan وذلك ذمك فسر أن الرسول مزانا صلى الله عليه وسلم بعث أن يا أيوش أن نبتا ينا أن شكرا أربعين وأقام بمكة ثلاثة عشر سنة يا زونا أمكة شكرا قوم شعبنا النبي الله وهاجر إلى المدينة سيدعو مدينة ومكة عشر سنوات يزونا مدينة شكرا قوم muddatun nubuwa kaga annabta ga goma sha uku na makka ga goma na madina salatun wa ishirun sana ta samu shekara ishirin da uku to shekara ishirin da uku ka raba wani su gida biyu shekara ishirin da uku kaga duk shekara a raba ta da wata shida shida to kaga wata shida shida ya kama sau arba'in da shida kenan wata shida shida sau arba'in da shida su za su baka shekara ishirin da uku. To kafin a aiko manzon Allah ya yi wata shida yana mafarkin mala'ika Jibrilu. Da haka kaga wancan wata shida da yake mafarkin Jibrilu sun zama yanki daga wa'annan shekara ishirin da uku. Shekara ishirin da uku idan an mai da su shekara wata shida shida sun koma arba'in da shida. Da haka wata shida na mafarki idan an dangana su da shekara ashirin da uku sun zama wata arba'in da shida kenan shi ne ma'ana arru'ya da manzon Allah ya bayani kamar yadda ka san annan shu'abal imani sittatun wa sab'una shu'ban imani yana da reshe yana da reshe saba'in da shida itaciya ta imani tana da reshe saba'in da shida alaha wanda duk ta fi kowace ɗaukaka ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah idan mutum ya ce Muhammad- la ilaha illallah muhammadu rasulullah imanin shi zai ce kafar har zuciya wadana ƙarami daga cikin rassan imani imatatul aza an tariq an sabilil muslimin ɗauka ƙaya a hanyar da musulmi ke bi su wuce ar-ru'ya salihah mafarki na kwarai ya rahar rajulu mutum na iya mafarkin Allah ya mai gafara ya sashi aljanna au tura da ko a mai mafarki mai kyau a ganshi tare da manzon Allah annabi na mai addu'a ko yana bashi sallah ar-rajulu salih shehu radiyallahu anhu yace ku ji da kyau duk mutumin kwarai la ya murdu min ad-dunya ba zai bar duniya ba hatta ya rama ka'adahu min al-jannati sai ya ga wajen zaman shi a aljanna Allah ya gwada mana wajen zaman mu cikin aljanna aw yurara ko kuma a yi mafarki na gidan aljanna din shi kafin mutuwa wannan ita ce bishara amma nubuwa amma annabta in ji shehu fakadin kazan annabta ta kare da zuwan manzon Allah saboda shine khatimun nabiyina wa baqiyal ilham yanzu ilhami shi ya rage lamma a galaka babu nubuwa da Allah ya ga ya kulle kofar annabta fataha Allah babul wilaya sai Allah ya bude wa bayan shi kofa ta walittaka wal awliya waliyan Allah da kake gani a duniya rusul rasulillah yan aiken manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wani an aiko shi da tijaniya wani an aiko shi da shaziliya wani an aiko shi da nakashabandiya ‘yan aiken manzan Allah ne, amma ka sani lalabi ya ba da Muhammad, ba wani annabi da Allah zai aiko bayan wucin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Walakin sai dai rusul rasulillah ‘yan aiken manzan Allah zuwa ga al'umma tai mawjudun suna nan har yanzu. Mu dai mun samu guda wani mu shehu Ahmad Tijani jagoran ɗariƙar Tijaniya mun gode wa Allah da ya ba mu shehu Tijani. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ulama ummati ka anbiya bani isra'il malaman al'umma ta kamar annabawan banu isra'ila ne a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa al'ulama'u warasatul anbiya malamai su ne magadan annabawa litakuma hujja dan a samu hujja cikakka ala baqiyatil umma ga sauran al'ummar da basu yi zamani da annabi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wala yuhzinka qawluhum maganar kafirai kada ta bakanta maka rai sun ce maka lasta mursalan kai ba abun aikowa bane an gaira ko su ce ma mahaukaci mawaƙi innal izzata girma lillahi jami'a na Allah ne gaba ɗaya ai alqutu lillah ƙarfi na Allah ne wanda ke neman ƙarfafa to ya jingina ga ƙarfin Allah sai ya jingina da ƙarfin da mai rubucewa har abada Allah ta'ala huwa sami' shine mai ji magan- daga maganar da bayi ke yi al'alim mutukin sani Allah shi Allah wanda ya yi sama da ƙasa ya yi mutane da aljani to Allah Allah huwa al-mu'izzu wa huwa al-muqim shi ne mai ɗaukaka wanda yake son ɗaukakawa Allah ya ɗaukaka mu wa huwa al-mudillu Allah shi ke kaskanta wanda yake son kaskantawa Allah ya tsare mu man ta'azzaza bi ghairi Allah wanda ke neman girma ga wanda ba Allah ba zalla sai ya kaskanta ومن أراد العزة ولكي سيسام درجة الجرمى فليتعزز بالله يجي وجه الله لمن جرمى وذلك وأننا ساموا أن يعرف نفسه يفعل قال شيء نكسشي ne tauyayye ne Allah shi ne mai kamala Allah shi ne cikakke hadisi na cewa man arafa nafsahu arafa nafsahu wanda ya san kan shi ya san ubangiji shi to ya za a yi ka san kanka to yau za a gaya ma yadda za ka san kanka shekul islam sa'adatul anam Maulana Ibrahim Yas ya ce man arafa nafsahu bid dillati wanda ya gane shi kaskantacce ne arafa rabbahu bil izzati sai ya gano ubangijin shi shi an madaukaki mai girma man arafa nafsahu bil ajli wanda ya gane shi gajiyayye ne a rafa rabban hukun kuwaci sai ya gane Allah shi an da ƙarfi gaba ɗaya wani kudurci da gwaya mana a rafa nafsahu wanda ya gane kanshi bil kufuri da cewa shi marowaci ne a rafa nafsahu sai ya gano ubangijin shi bil kalami shi an mai kyauta kullu sifatin duk sifa ta kwarai tarji'u ila Allah tabaraka wa ta'ala tana komawa Allah ne yabqal abu kaga bawa sai ya wanzu khaliyan min habai da wata sifa ko guda ya mayamma mai ita da abokai idan asfatu kullal lillah ashe ku sifofi na kamala na Allah ne idan tasafallahu bi sifatihi idan Allah ya kwace sifofi ne sai farko da abunai bakiyar abu sai ka ga bawa ga ga yanan laysa indahu shay'un min alkhair ba wani alkhairi tare da shi mai abu ya dauke abu ne فلهذا يرى أهل الفضل أنهم ليس عندهم شيء dan haka masu girma da fadala sai ka ji suna cewa mu ba bakin komi muke ba mu ba bakin komi muke ba saboda sun san cewa komi a hannun Allah yake ala haka ne inna lillahi man fi samawati wa man fil ard duk abin da ke cikin samai da kasai na Allah ne abidan bayan Allah ne wa mulkan mulkin Allah ne wa halkan halitta Allah ne wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka alladhina yad'una shuraka wanda ke bauta wasu gumaka min dunillahi ba wani Allah wa ma yattabi'u ba abun da suke bi alal haqiqati ga haqiqa in yattabi'un ba abun da suke bi illa zanna sai zaton cewa gumaka na ceto وإنهم وإنهم ثم تزوما إلا يخرجون sai ƙarya suke yi cewa Allah na da abokin tarayya. Ruwa Allah ta'ala da ya halicci kowa da kowa Allah zai ji an lagumin laila shi ne wanda ya sanya muku dare ne ta sukumu bihi don ku yi a cikin dare. Ba don duhun dare da ke saukowa ba da wani sarkin noma sai dai gari ya waye yana nan yana noma amma idan ya ga duhu ya sauka sai ya gida wannan har Allah ya sanya yini mafasiran lokacin neman abinci Allah shi Allah halakan laila wan nahar shi yayi dare yayi ni idan ba shagal a'mal idan mun yi ayyuka tunan nahar tsawon yini naskunu fil layl za a ga kowa ya nufi ya koma gida da ya bi inda ya kwanta وإذا أتى النهار إذا يني يزور نستجر بمعايشنا هو سيتوجد نيما أبيتش إن في ذلك أتكن هل تدري درانا لآيات أقوى وسمنيا آيوي على وحدانيته أكن كريتون الله أما بعد قوة ما لقوم يسمعون وإن في جمع أبونا متفقين سماع تدبر جينا الأولى وقالوا Yahudu da Nasara da masu cewa mala'iku ɗiyan Allah ne, to sun ce, Itta Allahu waladan Allah ya rikida. Ƙara ta'ala, sai Allah ya ce, Subhanahu, tsarki ya tabbata ga Allah, anil waladi, a ce wai Allah na da ɗa. Huwa lalaniyu, kun manta Allah shi ne mawadaci, an kulle a haɗin gaba da kowa. Wa inna ma yanzu walada man yahtaju ilayhi. wanda ke da bukatar da ya samu mai taimako shi ke bukatar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi raddi ga masu cewa yana da ɗa ya gaya musu cewa shi mawadaci ne allazi ahwadana nahnu ila alwalad mu ma abin da ya samu ke so mu samu haihuwa mu samu diya wallazi agana maulana alwalad abin da ya samu son diya to shi yasa Allah ya wadatu ga bai diya ku darul waladi rasana na kasun fi janibina tawaya ne mu gare mu yan adam walwalan shi ko a dangana mu Allah da na kasun tawaya ce fi janibin haqqi a janibin Allah tabaraka wa ta'ala la'annana kulluna dan mu yan adam duka mu kowane mu yas'a masa'iya yana da ayyuka da yake yi tsura hayatin iya rayuwar shi kowa da sana'a ɗaya kowa da aiki ne wajen ku an yi da waladan yana son ya samu ɗa ya kuna zalimi ya zama na biyu na biyu kuɗe masa'ihi a ayyukan shi har makiɗi yana son Allah ya ba shi ɗa shi ma in ya girma ya san makiɗi malami yana son Allah ya ba shi ɗa in ya girma ya san malami ɗan kasuwa yana son Allah ya ba shi ɗa in ya girma shi ma ya zama ɗan kasuwa mai mulki yana son Allah ba shi ɗa shi ma in ya girma a yi jiniya a ce ga sarki ma da nan da haka kowa yana son Allah ya ba shi ɗa ya gaji shi wa kullu la yantazirul maut shehu ya ce kowa yana jiran mutuwa ne duk wanda ka gani a duniya to ita ya jira ko ka ga mai son a hira mutuwa ka sa ko da an fara hira mutuwa sai ya tashi ba wuri da an fara labarin mutuwa sai ya ce an fara bakin labarin sai ya tashi ba wuri to ko shi ita ya jira idan mata ahaduna idan ɗayan mu ya mutu yuhibbu an yabqa waladahu yana son ɗan shi ya wanzu bi mahallihi a matsayin shi ya qumu bi masa'ihi ba'dahu ya aiki irin aikin da yayi idan kana hada huwa hajatuna fil waladi idan wannan shi yasa muke son ɗa in mu mutu ya gade mu to Allah shi bai mutuwa to tun da bai mutuwa me zai yi da ɗa fama lillahi walil walad shawar kenan fama lillahi walil walad ni Allah zai yi da ɗa kuma ganiyun Allah mawadaci ne la ya hata bi ila ahadin yu'inuhu Allah bai da buƙatar wani ya zo ya taimaki Allah fi shay'in a wani abu wa huwa hayyun Allah rayayye ne bai mutuwa bakin wanzance ne abadan har abada la ya hata bi walade yabqa ba'dahu Allah bai da bukatar gaɗa da zai wanzu bayan Allah, wai ya zama ya gadi Allah. Tai, lahu ma fi samawati wa ma fi ard. Allah duk abin da a cikin samai da kasai nashi. Mulkan wa halkan wa abidan. Mulkin Allah ne, halitta Allah ne, bayan Allah ne. Inna indakum min sultanin idan kuna da wata hujja cewa Allah na da ɗa, bi hada da wannan magana, to ku zo da ita. walakin ma inda kun hujja sai dai ƙarya kuke yi ba ku da hujja ataquluna ala Allah yanzu kuna gaya ma Allah mahaliccin ku ma la ta'lamuna abinda ba ku sani ba istifhamu tawbiqin wannan tambaya ce ta zargi mana bai kamata ku gaya ma Allah abin da ba ku sani ba قل كتبت يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين يفترون الكذب وإن كن يرجعوا قرية على الله الله لا يفلحون بداس إلى بحق أبدا متاع قليل جندا إن دنيا جندا إن أن كتن في الدنيا على الدنيا أي متاع الدنيا قليل جندا إن دنيا أن كتن ثم إلينا مرجعهم sannan makoma bayi gare mu ne gare mu za su dawo kuma nuzikum sai mu ɗanɗana musu al'azaba shadid azaba mai tsanani bima gano ya kurun saboda kafircin da suke mana
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين صدق الله العظيم
Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin wannan duniya wanda mutane sun damu da duniya kwarai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mata'un fid duniya wai jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne a duniya ita wannan duniya da muke rayuwa cikinta sammaha Allahu mata'an Allah ya ce mata jin daɗi ko ɗan jin daɗi wa huwa mata'un qalil wannan jin daɗi na rayuwar duniya kaɗan ne wa da'ala ila al-akhirah Allah ya kira mu zuwa ga aikin lahira li'annaha khairun wa abqa saboda lahira ta fi duniya kuma ta fi wanzuwa Allah na cewa wal akhiratu khairun wa abqa lahira ta fi duniya kuma ta fi wanzuwa shay'un yabqa afdalu min shay'in yafna abin da ke wanzuwa ya fi abin da ke karewa wada'a khawasil khawas wada'a khawasal khawas Allah ya kira khasawan khasawa ila hadratillah tabaraka wa ta'ala ya ke su shigartu da son hadarar Allah saboda wallahu khairun wa abqa shi kuma Allah ya fi lahira kuma ya fi wanzuwa daga lahira minhum mutanen duniya sun kasu kashi-kashi man mala ila duniya akwai wanda yake ya karkata ga duniya kullum in ka gan shi ina ka fito duniya ina za ka duniya sune Allah ke cewa fa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq cikin mutane akwai wanda kullum in zai addu'a sai dai ka jira Allah ka ba mu duniya Allah ne ya ba mu duniya Allah ne ya ba mu kuɗi Allah ba mu duniya amma bai da rabo a cikin lahira wa minhum akwai wanda sun fi wa'ancan man yuridu al-akhirata wanda ke son lahira shi kuma Allah ya ce wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wanda ke neman lahira kuma yayi ma lahira aiki irin aikin da ake mata wa huwa mu'minun yana mu'mini fa ulaika masu aiki saboda lahira kana sa'yuhum mashkura aikin su ya zama abun godiya abun abun yi ma godiya wa minhum akwai wanda ba duniya yake so ba ko shi ba lahira yake so ba man yuridu Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah da yake nema wallahu khairun wa abqa shi kuma Allah ya fi lahira ya fi duniya wal insan shi dan adam ala kulli halin ya mutu wal insan dan adam ala kulli halin ta kowane hali ya mutu zai mutu dan adam ya ji da kyau zai mutu ko da ciwo ko ba ciwo ko da lafiya ko ba lafiya kai dan adam ka ji cewa za ka mutu walau tsalar bikal hayat ko da rayuwar taka ta yi tsawo a kwana a tashi sai dai ka ji an ce ka mutu tamanna wahidun mali bani isra'il wata rana ana zaune gaban umar ibn abdul aziz sai wani kawai kaddara gaban umar ibn abdul aziz sai ce kai mu ma dai al'umma annabi ina ma dai Allah ya taimake mu muna shekara dubu a duniya ko ɗari tara har yana cewa hani an libani isra'il farin ciki ya tabbata ga ɗiyan banu isra'ila hadhihi al'amar tawila Allah ya ba su rayuwa mai tsawo tisku mi'a wani ɗari tara talatu mi'a wani shekara ɗari uku alfu'a wani har shekara dubu yana yi لو عمرنا هذه الأعمار إنا ما نمك ذو الدنيا مو الأمة النبي أنبا مهتدي الدنيا حكا قال عمر بن عبد العزيز سيد عمر بن عبد العزيز يتشي ما أظنك يا كي ونن واوا دونو جيبي ما أظنك باني زتونك إلا جئت بشيء كبير سيكادو دمغنا من جرما yanzu shekarun da aka ba al'umma annabi أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين suka ke renawa annabi ya ce shekarun al'umma ta daga sittin zuwa saba'in ne a wani hadisi yana cewa muku mu'tarar ummati ma baina sittin ila saba'in lokacin daga al'umma ta daga sittin zuwa saba'in idan ka kai shekara sittin da wata guda to daga nan ka shiga layi ko wani lokaci ana ya cewa bismillah akal makallahu ana son ganin ka Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara mu al'umma annabi shekara 60 shekara 70 za su yi amma yanzu wai ga ka kai kana cewa ina ma shekara 300 ko dubu Allah ya yi ba sai ce Allah bai nufin al'umma annabi su dade ne a cikin ƙasa an ya zama fatunsu sun kushe saman ƙasusuwansu wannan ba fa'ida cikin shi amma ka sani in ji umar ibn abdul aziz rubba muddatin umrin rubba muddatin umrin da yawa mudda wasu shekaru kasiratun ayyamuha wa tawilatun amjaduha kasiratun ayyamuha wajen kwanukan su gajeru ne irin rayuwar shehu balarabe ke ga kaga mu shehu balarabe ke ga shekarar shi talatin da uku a duniya ya rasu amma yau ga goran faila nan habbabban jami'a da ke ingila suna koyon goran faila don su iya harshen hausa kaga wannan da yawa shekaru yan gajeru kasiratun ayyamuha kwanukan ta na duniya yan gajeru ne wa tsawilatun abdaduha amma madadinta da albarkar ta masu tsawo ne bai za ka amdadu idan albarkar rayuwa da madadinta ya zamo mai yawa طال العمر أو قصرة فقد حصل المراد da rayuwar ta yi tsawo da ta zama gajera duk dai an yi sa'a wa idza tsala al-umr idan ko rayuwar ta yi tsawo aka ce ai wani duk bai da tsara nan unguwar shekara ta yi ɗari da arba'in amma bai ba komi ba an ce idza ma tabnu adama in qata'a amaluhu illa min thalath aikin shi ya yanke sai abu uku sadaqatin jariya ya masarka jariya aw ilmin yuntafa'u bihi ko ya ba ilimi da za a amfana da shi aw waladin salih yad'unahu ko ya bar ɗa na kirki na kwarai wanda bai kai ɗan shi makaranta ba ya za a yi ɗan shi ya zama ɗa na kwarai babu yadda za a yi ɗanka na gabanka bai je makaranta ba ka mutu ya zama waladun salihun ya da'u laka ba yiwuwa kai ba kanka adalci wannan nasiha ce da kira ga dukkan iyaye su ji tsoron Allah cewa wai ka sa ɗanka boko bai isa idan ya jera mai kamari ba abcd za a yi mai tambaya ba marar kuka za a ce mai wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa man nabiyuka to ka kai shi makaranta ya san addinin shi ya san annabin shi ya san littafin shi ya san abin da Allah ke so ya san abin da Allah bai so da haka idan rayuwa ta zama mai tsawo amma wa qallatil amdad albarkar da madadin ɗan kaɗan ne laysa fi hadha fa'ida shehu ya ce tsawon rai ba albarka aikin banza ne wal mautu la budda minhu shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce ina sanar da ku mutuwa la budda minhu dole a mutu ko da lafiya ko ba lafiya sai ka mutu la yamna'u minhu shay'un ba abin da ke hana mutum mutuwa la yanfa'u fihi ilmu dan kana da ilimi ka haddace qur'ani ka san fassara tai la yanfa'u fihi ilmu yawan ilimi bai hana a mutu malam saboda allama adama Allah ya sanar da annabi adamu wa allama adama al-asma'a kullaha walakin ilmahu ma mana'ahu min al-maut ilimin annabi adamu dan uwa bai hana shi mutuwa ba ka kalli annabi adamu bayan ya cika shekara dubu sai ya yi sai ya rasu wata hazar za wa ibrahim khalilan allah ya riƙe annabi ibrahim khalilu ne shi ko zaman shi bada ɗayan allah kullatu ibrahim zama annabi ibrahim khalilun lahi ma mana ato min al-mauti bata hana shi mutuwa a ce to ai wanga abokin allah ne ba a sai da ya mutu wa kallama allah musa takliman Allah ya yi magana annabi Musa ya yi magana da annabi Musa magana mai yawa ƙurbatu Musa kusancin annabi Musa har ya yi magana da Allah ma mana atuwa min al-maut bata hana annabi Musa da ya magana da Allah ya mutu ba wal mulku wai dan kana da sarauta da mulki to mulki ma la yanfa'u fihi bai hana abu kaji da na Sulaiman annabi Sulaiman wa Dawud da annabi dawud kana malikai sun zamo sarakuna guda biyu kana sulaiman wa dawuda malikai kaga dawud da sulaiman ismu kana malikai ne ya zama khabaru kana labarin kana ne sai aka yi mashi a wasali sama da ya don haka mansubun biliyani li'annahu muthannan tasniya ne sai aka ce kana Sulaimanu wa Dawudu malikaini ga ka'idar nahu ba a cewa kana Sulaimanu wa Dawudu malakani sai dai mal- malikaini to don haka annabi Sulaiman da annabi Dawud da sarakuna ne amma ga su a kwana a tashi sun rasu shi annabi Sulaiman yana ɗan shekara hamsin da hudu ya rasu annabi Dawuda yana ɗan shekara ɗari ya rasu da sittin aka bashi annabi adamu ya bashi kyautar arba'in daga baya ya ce ya fasa sai Allah ya ban mu annabi adamu nashi aka ban mu shi ma annabi dawo da arba'in ne wal jamalu kyawu Allah ya yi ka mai kyau la yanfa'u bihi bai hana abu dan kana da kyau kana jiba majibi ka hito ka ƙara jibawa sai ka mutu malam ma ta yusuf annabi yusuf ya fi ka kyau kuma ya mutu wa jamalu lam yanfa'u bihi can annabi Yusuf bai hana Yusuf mutuwa ba in ji shehu ya shehu ya ce bari in kare maku karewa da karo hatta na mahabbatu har tsananin son Allah la tanfa'u bihi bai hana a mutu Muhammadu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam habibullah ya fi kowa son Allah shi an masoyin Allah kuma ya fi kowa son Allah amma ka kalli duk son da yake ma Allah mata annabi ya rasu yana nan shekara 63 ya bar duniya in ka ce to ai miliyoniya ne ni ina da kuɗi na sai wai ce asha wal malu la yanfa'u bihi wallahi mutuwa ma ba ta hana abu wai wal malu kuɗi dukiya la yanfa'u bihi bai hana abu لو كان ينفع فيه دا كنا هنا متوى لنفع قارون دا تا أمفاني قارون وانت مكلن تسكى كدش آتو أربعين كده مكلنش باوي كدن با مكلن آتن دا كدن سكي تكي آتو أربعين كده كش فكاغ بوكي قارون بتا هنا قارون يمتوى idan shehu ya ce to tun da kun gano da ilimi da kuɗi da mulki da sarauta da son Allah bai hana a mutu idan a duniya mutum kari a sai yadda Allah ya ce duniya jin daɗi ne ɗan kaɗan to lallai magana haka take duniya jin daɗi ne ɗan kaɗan la budda min al mauti ba ku so ina faɗa wannan magana ko to zan ƙara la budda min al mauti la budda min al mauti dole sai ka mutu dole sai ka mutu wal akhiratu lahira can za ka koma ita ko lahira da za ka koma wajenta khairun wa abqa ta fi duniyar da ka bari ta fi wanzuwa gare ka bisa duniya to idan ka tai lahira wallahi shi kuma Allah khairun wa abqa ya fi lahira wanzuwa kuma ya fi lahira ya fi lahira as-sura ita sura idan nazarat fi makkah idan a maka ta sauka labudda an ya ce fi hafisatul anbiya dole in dai ta maka ce sai an zo da labaran annabawa wa zalika ta'rifun li quraish ana jurwaye da kamar wanka ga quraishawa ne anna haula al umam kun ga kafiran da suka gabace ku irin adawa da samudawa lamma kazzabul anbiya da suka karyata annabawansu a halakahumullah to Allah ya halakar da su wa antum ya ku mutanen makka qurayshawa bi takdhibikum li muhammad idan dai ba ku karin ban karyata annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam satulakun duk sai an halaka ku to wannan shine hikimar da yasa wannan sura ta suratu yunus a yanzu za ta shiga a cikin kissoshi kuma za mu fara da kissa annabi nuhu alaihi salam a gobe za mu tashi farkon kisan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a nan ne muka zo karshen karatun mu na yau abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu da shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah sanya mu daga cikin wayanda ake yantawa a cikinsa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya Allah zai yi mana imaninmu Allah ya tsare mana ƙasanmu Allah ya ciyar da wannan jiha ta mu a gaba Allah ya saukar da alkhairi ya albarka mai yawa a cikinta marasa lafiyarmu da gida da na asibiti muna fata Allah ya ba su lafiya mu kuma da ke da lafiya Allah ya ƙara mu Allah ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da shehunanmu Allah ya sa aljanna ita ce makomanmu da mu da su baki ɗaya albarkar fatiha مع صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah da haka ne kuma tafsirin namu na wannan ranar ya kammala wanda muke kawo muku daga nan gidan man alamin kwaiwar tafe ke zariya don fara kasuwar ta namu a yau mun fara aya ta tafi tara a cikin da yau a gobe za mu ci gaba daga bakin da kwana a bayan da malamin